أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ubangiji yana faɗa mana yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa duk duniya wa daga hakika bawwana bani Isra'ila bawwa sirgin bayan mun halakar da hakika mun zaunar da bani Isra'ila mazauni na gaske mazaunin gaske ina cewa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'il bima sabaru waɗanda ake bautarwa ana duddukansu ana musu kowane irin bala'i to yau Allah ya cika alkawarin da yayi wa nuridu an namunna ala allazina tu'u fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin Allah ya gadar musu dukkan kasar fir'auna har da ƙari Allah ya zaunar da su mazauni na gaske kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kazalik wa awrasnaha bani isra'il duk abin da yake na mulkin fir'auna da kayan fir'auna duka yau ya zama kayan waɗannan miskinai wanda ake azabtarwa da su bani isra'ila din nan warzaqnahu min at-tayyibati mun ba su jin daɗi abubuwan arziki masu daɗi fa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm wato bani isra'ila suna zaune cikin jin daɗi mun ɗauko waɗansu ko mun kawo su nan ma inda za ka ƙaura ka dawo ɗin nan wato banu ƙuraiza da banu nabir da banu ƙainuka mun zaunar da su mun ba su arziki mai yawa ana ba su girma a matsayinsu bani isra'ila wanda allah ya girmama fa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm ba su yi jayayya a cikin addini ba sai da alqur'ani ya zo da alqur'ani ya zo ne suka kasu kashi saba'in da ɗaya bani isra'ilan farko kenan bani isra'ilan biyu suka kasu kashi saba'in da biyu yadda mu kuma kamun tashin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma sai ta kasu kashi 73 wa razaqnahum min at-tayyibat fa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm inna rabbaka yaqdi bainahum Allah ubangijin ka zai shari'a tsakanin su yawmal qiyamati ranan tashin kiyama fi ma kanu yakhtalifuna fi abinda suke jayayya a ciki na lamarin addini فإن كنت في شك بما أنزلنا إليك ba kitabu a wurin كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين يا رسول الله وأن ما في تفسير سنة الخطاب للنبي والمراد به أمته wannan magana da annabi ake yi amma da al'ummar da shi ake magana amma ba shi ake nufi ba al'ummar ta ake nufi aka ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka da kana da shakka da za ka ji shakkar wani abu daga cikin abubuwan da muka saukar maka irin wannan kissoshi da muke maka tun daga aihuwar annabi Musa alaihi salam yanda abin ya faru har yadda aka rene shi har yadda aka goye shi a gidan fir'auna har yadda ya tafiya madina ya yi hijira ya shekara goma ya dawo a hanya ya samu aika ya zo ya sha gubar maya da fir'auna bayan komai ya an gaji da komai ya an gaji sannan suka yi addu'a aka karba sannan aka ba notice shekara arba'in daga nan aka halakar da fir'auna sannan aka gadar wa bani isra'ila wannan ƙasa kamar yadda muka faɗa maka idan kana shakkar wani abu ya rasulullah fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi malaman yahudu da malaman nasara masu karanta littafi kamu wannan littafi naka yazo fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli manzo Allah ce la ashku wa la askan ba na shakka ya ubangiji na ko ba na tambayar kowa ya ubangiji na ba na shakkar komai ko ba na tambayar kowa ya ubangiji na la shakka wala asal fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka min rabbika daga Allah ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka zama daga cikin masu shakka annabi kansin da yazo an ce mana hakika gaskiya ta zo muku daga ubangijinku shi kuma ana gaya masa yanzu gaskiya ta zo maka daga ubangijinka wala takunanna kada ka zama min al-mumtarin a cikin masu shakka manzo Allah baya shakka Abubakar ma baya shakka sabban sa ba sa shakka mu mu alhamdulillah mu musulmi masu imani ba ma shakkan komai cikin abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون ولا تكونن من الخاسرين من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين duk dai da mu ake shi annabi shi ake gayawa amma mu ake nufi kamar yadda hausa suke cewa kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake wayannan maganganu annabi ne ake muwajaha sa da su amma da mu ake da haka ce masa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika wa la takunanna min al-mumtarin wa la takunanna min alladhina kazzabu bi ayati Allah kada ka hada kai da waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah wa takuna min al-kafirin balle ka zama daga cikin waɗanda suka yi asara hakika wanda suka yi ƙaryata ayoyin Allah sun yi asara wanda ya haɗa kai da wanda suka ƙaryata ayoyin Allah sun yi asara da mu ake da mu ake mu ake nufi da annabi ake magana إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون mutanen da Allah ya riga ya yi yumki akan zuciyoyinsu da kunnansu haka ya ga dama kazalika nadbu ala qulubil mu'tadin ya faɗa baya yace haka muke liƙe zuciyar waɗansu mutane ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika waɗanda kalmomin Allah ubangijinka suka gaskata a kansu suka shiga cikin kashin la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah zai cika wutan jahannama da su to su waɗannan kam duk abin da aka yi ba za su yarda su yi imani ba lamin amqad alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atu kullu ayatin wanda Allah ya riga ya yunki akan zuciyoyinsu ya riga ya rubuta musu su ƴan wuta ne dama ya faɗa mana fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yayi waɗansu mutane ne za su zama ƴan wuta yayi Allah ya kiyaye mu yayi waɗansu mutane ne za su zama ƴan aljanna Allah ya sa da mu to na wutan nan duk wa'azin da aka yi لا يؤمنون بذات إيمان بقى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية kowace aya aka karanta musu ba za su yi imani ba kowace aya aka nuna musu da ido ba za su yi imani ba ka riga ka ji da yadda aka yi da bani isra'ila an nuna musu ayoyi guda tara kuru kuru amma duk da haka ba waɗanda suka yi imani sai ɗan kaɗan kamar yadda za mu gaya maka na annabi nuhu wa ma amana ma'ahu illa qalil sai waɗanda suka sai kaɗan ne za su yi imani walakin na kiran nasu la yu'minuna yawancin mutane ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim kowace aya aka kawo musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi irin wanda fir'auna ya gani yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila sai ran da suka azaba ne sannan su ce wai za su yi imani Allah ya ce musu alana wa kada sai da gamda kuntum minal mufsidin
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها me zai hana kowace alkarya ta yi hali irin halin mutanen annabi yunusa su mutanen annabi yunusa da aka yi musu alkawarin azaba da suka ga alkawarin da aka musu alkawarin azaba suka hango azabar tun ba ta zo bane suka yi ihu suka yi ihu suka yi tabarru'i suka yi kankantar da kai wajen Allah Allah ya yaye musu azabar bata zo ba da annabi Yunus ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi yace lokacin azaba zai kusan zuwa da lokacin azabar ta yi kusa sai ya fita ya tafi kamar yadda kissa za ta zo a gaba me zai hana kowace alkariya idan annabawan su sun musu gargadi sun ba su tsoro da azaba tun azabar bata zo ba su yi imani kamar yadda mutanen annabi Yunus suka yi ina ma da kowaɗanne sun yi yadda Allah ya kiyaye mutanen annabi Yunus azaba din ya ɗauke musu saboda tadarru'i da suka yi da kukan da suka yi da rakin da suka yi suna neman annabinsu Allah ya yi musu ina ma da ko waɗanne haka suka yi walau na ka kai tuna mana fa nafa imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhu azabal khizi fil hayatid dunya suka ga azaba suka hangota sun yi imani muka yaye musu azaban nan da muka yi alkawari ta duniya tun da yake sun yi tadarru'i tun lokacin bai yi ba kashafna anhu azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin mun ja kwanan su har zuwa kowannen su lokacin da ajalin sa ya sauka ne tukuna ya mutu amma azabar mun ɗauke musu ina ma da ko waɗanda kafiran kowane annabi haka suka yi su ma a yi musu haka ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا رسول الله kada ka manta kowane abu yana tafiya ne cikin yadda Allah ya so wanda Allah ya ga daman zai zama mumini sai ya zama mumini amma ya riga ya zartar da hukuncinsa tajallin jalala da tajallin jamala ko sarautar duniya idan ba ta haɗa cikakkun abubuwa guda biyu ba akwai na ƙasa idan an ce sarauta ce amma makami bai ishe ta ba to akwai na ƙasa wurin sarautar an ce sarauta ce amma kuɗi da kayan alatu da kayan rayuwa da morewa da jin daɗi bai ishe ta ba sarauta ba ta yi na ƙasa balle sarauta Allah shi ma abutin jalala ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ne dole ne kayan ban tsoro yana nan a wurinsa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira kuma shi ma abutin jamala ne dole ne komi da komai yana wurinsa baya bukatan komai saboda haka in ya ga dama ya mai da waɗannan ta hanyar jin daɗi ɗin ta hanyar jamala bangaren annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama in ya ga dama waɗansu kuma ya mai da su ta hanyar jalala ɗin ta hanyar bangaren nuna iko nuna mulki ba da tsoro kenan ta hanyar da aka sa shedan kenan wajen jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu istuda'iyan wa laysa li min al-hidayati shay wa bu'itha ash-shaytanu ghawiyan wa laysa lahu min ghawati shay Allah ya aiko ni zuwa duniya gabaki daya amma shiriya tana wajensa sai yadda ya ga dama Allah ya turo shaidan din ya ɓadda mutane amma ƙasar wani na wurinsa sai yadda ya ga dama saboda haka walau sha a rabbuka da Allah ubangijinka ya ga dama la amana man fi dardi kulluhum jami'an da dukkan mutanen bayan ƙasa sun yi imani gaba ɗaya kaman mala'iku da ba kafiri ko ɗaya walau sha rabbuka la amana man fi dardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da yake kai jibillaka jibilla ce ta tausayi bil mu'minina ra'ufur rahim kai mai tsananin tausayi ne la'allaka batu nafsaka Allah ya kunu mu'minin za ka kashe kanka ne don waɗansu sun yi imani za ka tilasa za ka tilasa su yi imani bai riga na ba su imani ba ai ba za ka yi haka ba rasulullahi haka nake abinda na ga dama nake in ji Allah Allah shi fa'alul lima yuridu ne
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ai ba yadda za a yi wata rai ta yi imani sai Allah ya ga dama dama ya riga ya rubuta ta daga cikin alus sa'adati Allah ya sanya mu daga ciki ba yadda za a yi wata rai ta yi imani sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba waɗanda ba za su yi imanin ba sai a jefa musu mummunan abu a cikin zuciyarsu duk wa'azin da aka yi mummunan abin nan sai ya hana wa'azin shiga dama ba su da maganetun karɓan gaskiya Allah bai rubuta musu sa'ada ba shakawa ya rubuta musu afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun Allah yakan sanya mummunan abu a zuciyoyin mutanen da ba sa hankaltar wa'azi ba sa ji Allah ne haka ya ga dama fariqun fil janna fariqun fis sa'ir bangaren aljanna na nan yana karban wa'azi bangaren wuta na nan baya karban wa'azi ya wuzu billahi انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah yana kiran mu duk da baki da tun daga zamanin annabi har yanzu yace ku sa ido ku duba mana unzuru ma za fi samawati wal ard ku duba sama da ƙasa me kuke gani kowa da abin da yake gani ku duba sama da ƙasa me kuke gani kowa da abin da yake gani waɗansu ce rabbana atina fid duniya iyakan duniya kawai suka gani ita suka zaɓa waɗansu ce rabbana atina fid duniya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar suna son duniya suna son lahira abin da suka gani kenan waɗansu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu ra'uhum bil ibad neman yardan Allah suka gani shi suke so waɗansu kuma a ulillah sun mazarhum fi khawdihim yal'abun zubar da komai ka kama Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq dhalika bi annahu al-haq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit Allah na ce ku duba sama da ƙasa kudu da arewa gabar da me kuka gani kulun zuru ba za fi samawati wal ardh wama tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ko da yake ayoyi ba su da amfani a wurin wanda Allah bai sa masa imani a zuciyarsa ba wato al-ayatul kauniyya da al-ayatul shar'iyya duk dai ba su da amfani a wurin wanda Allah bai sa masa imani ba mana ayatul kauniyya duk abin da ka gani aya ne na Allah ayatul shar'iyya kuma ayoyin alqur'ani da waɗanda Allah ya saukar kama alqur'ani to duk dai ba su da amfani a wurin mutumin da ba shi da imani wama tughni al-ayatu da ayoyi wan nuzuru da gargadin manzanni masu gargadi da gargadin magadansu malamai duk ba su da amfani a wurin mutanen la yuminuna wanda ba za su imani ba فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم متان مكة بسكة جراني كل ما جلس إن رانا تازو مسئلين تفرعونا ga halaka tukun su ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ko suna jiran fata na buwa ba ta mai munhamir irin na mutanen annabi nuhu ko suna jiran mutanen irin na annabi hudu fa kullana khalna bi dhanbi wa minhum man arsalna li hasiban wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasawna bil arda wa minhum man aghraqna ko suna jiran abubuwan da suka samu kafiran da sai sun zo ne tukuna fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim me suke jira ne ko suna jiran irin kwanaki na halaka wanda suka zo wa kafiran da irin wannan suke jira a irinsa suke jira ba za su yi imani ba sai wannan ya zo to ana magana da mutanen makka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yau fiye da shekara dubu da ɗari hudu kenan amma da mu ake yi tun daga wancan lokaci har yanzu nan da kowa ake yi kai mutumin da kai kana kafiri har yanzu alƙur'ani yana maka wa'azi da bakin garinku kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kowace kabila suna nan suna isar da aikansa wa ma arsalna min rasulillahi bi lisani qaumihi li yubayyana lahum sannan rediyoyin duniya suna isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce ballighu anni ballighu anni ga abin isar da aika ya zo rediyoyi sun zo talabijin ya zo satelayi ya zo duk waɗannan suna isar da ayoyi ne suna isar da aikan manzon Allah ne ka gani kuru-kuru me kake jira me kake jira ba abin da baka gani ba na ban tsoro ba abin da baka gani ba tabbatar da annabi Muhammadu aika ne Allah ne ya aiko shi a duk duniya yau ba wanda bai ji wannan ba a duk duniya ba wanda bai san wannan ba to me kake jira ne har yanzu kana rike da wani abu wanda ba addini ba duk wanda yake rike da wani abu ba addinin musulunci ba kamar mutumin da yake rike da akwatunan kuɗin mutan da ne fa wato kamar kuɗin da suka wuce tun daga alif da ɗari tara da saba'in da uku a ɗauko akwatunan su kana aje an yi an yi ka canja kace ni ban ga laifin kuɗi na ba masu can kuɗin kaɗan su ne suke damuwa da su canja ni kuɗi na suna nan da yawa ba zan damu ba to ka yi asaran kuɗinka addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya shiga ko ina kada mutum ya saurari komai ya zo kawai ya musulunta ayoyi sun bayyana a fili fali yantazimu illa mithla ayyamin allazina khalaw min qablihim qul fantaziru in kuma kuna sauraron wani abu ne to ku saurara ranar mutuwa za ku gani da ido ku rasa abin da za ku faɗa mutane ranar da mutum zai mutu zai ga gaskiya a fili ya ce Allah ya mai da shi duniya a dakata masa Allah ce walai wa khirallahu nafsan idza ja ajaluha fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin alladhina khalu min qablihim kul ka ga musu fantaziru to ku saurara inni ma akum min muntazirin ni ma ina sauraro
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم إن kwanakin halakarwan sun zo kamar yadda ka ji dai na halakar da kafiran annabi Nuhu fa an je na wa ma'ahu ajma'in na halakar da kafirin annabi hudu fa an je nahum ma ajma'in na halakar da kafirin annabi salihu fa an je nahum ma fa an je nahu wallazina ma'ahu dukkan kafirai mun halakar da su amma annabawan da mutanen da suka yi imani su kan mun tsayatar da su to idan an ce fantaziru inni ma'akum muntazirin to kada mumini ya ji tsoro idan halakar ta zo ban da shi تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أما ردك النبي هود da mutanensa sun tsira ثم نجي رسلنا muna tseratar da sannan in halakar ta zo sun sai mu tseratar da rusulana annabawan manzanninmu wallazina ma sai mu tseratar da annabawanmu da mutanen da suka yi imani da su sun mu najiru suna wallazina amanu kazalika haqqan alaina najiru ne kamar yadda kajin na haqqan mun wajabta wa kanmu ta hanyar falala in ji Allah za mu tsirtar da kai da su abubakar da umaru da usmanu da aliyu da sauran sahabbanka duk za mu tsirtar da su ya rasulallah ajma'i na gaba daya za mu tsirtar da su
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا رسول الله gayawa duniya gaba ɗaya kamar yadda nace ka gaya musu qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an to ka gaya musu in kuntum fi shakkin min dini abinda ya hana muku shiga wannan addinin nan nawa idan shakka kuke yi ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to shikenan lakum dinukum waliya dini kowa ya rike abin da ya rike ya saurara ya gani ni ma na rike abin da na rike ina sauraro kuna sauraro mu ga karshen kaifa kana aqibatul mukazzibina da kuma aqibatul muttaqin in kuntum fi shakkin min dini fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah ni dai kamar yadda na faɗa muku kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malu ku ku je ku yi naku ni in inawa fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah ni bazan bautawa dodanninku da kuke bautawa ku bar Allah ba walakin amma ni a'budullaha allazi yatawaffakum zan bauta Allah ubangiji na wanda zai kashe ku ta hanya ta ko ta hanyar sa wa umirtu an umurce ni kuma an akuna minal mu'minin in zama ni ne farkon mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam shine awwalul abidin shine awwalul muslimin shine awwalul mu'minin shine fiyayyen annabawa ga baki daya lokacin da Allah ya fifita ƴan adam ya fifita shi wa laqad karramna bani adama wa amanna fil barri wal bahri sai yace inna akramakum indallahi atqakum sai yafi kowa tsoron Allah ta dukkan ƴan adam aka sa shi cikin annabawa su ne fiyayyin dukkan halitta sama da siddiqai suke Allah ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd sai Allah ya fifita shi cikin annabawa ya sa cikin manzanni su ne sama da annabawa sai ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ya fifita shi a cikin dukkan manzanni gaba daya sai ya zabi annabawa guda hudu su ne sama da dukkan annabawa wa zakarna min nabiyina misaqahum wa minka shine na farko sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin wa ibrahima musa isa ibn maryam wa akhadna minhum misaqan ghaliza ya zama shine fiyayyen dukkan halitta gabaki daya kenan a sai an yi asaka rabbuka maqaman mahmuda shine fiyayyen dukkan halitta wa umirtu an akuna minal mu'minin wa ana kima shaka وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين آه فلا تسألوا لله أندارا وأنتم تعلمون شرك خفي كما شيني آه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا in shirkun jaliyun ne an dadan ake ambato banda tsahi banda kayan tsahi amma in shirkun khafiyun ne a ahadan ake cewa karka hada Allah da kowa amma in an zo inda yake shugabanci shugabannin masana Allah sai ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an komi komi ka koma matsayinka na ahadiyya kul huwallahu ahad sallallahu alaihi wa sallam nan shi ne matsayinsa sallallahu alaihi wa sallam fala takun min mushrikin ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wannan maganganu Ubangiji ne kaɗai yake iya gaya wa manzon Allah irinsu domin ko bawansa ne, bawansa ne, yana ce masa wala taƙo min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kada ka yadda ka bauta wa wani abu wanda ba Allah ba da mu ake wannan magana mu yake wa wannan magana al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu shi ake wa magana amma da mu ake wala taqu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kar ka yadda ka bauta wani abun banza wanda ba zai amfane ka ba ko ka bauta masa wanda ba zai cuce ka ba ko ka ki bauta masa kar ka yi haka fa in fa'alta da za ka yi haka wajen kaddarawa fa innaka idan min zalimina kenan ka cuci kanka domin inna shirka la zulmun azim duk da Qur'ani fala tasalu lillahi andaran wa antum ta'lamuna shirkun khafiyun kuma shine wurin ma na bashar bizkum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid faman kana yajlu liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati ahadan in shirkun jaliyun ne andadan ake ambato banda tsahi banda kayan tsahi amma in shirkun khafiyun ne ahadan ake cewa karka hada Allah da kowa amma in an zo inda yake shugabanci shugabannin masana Allah ta ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an komi komi ka koma matsayinka na adiya kul huwallahu ahad sallallahu alaihi wa sallam nan shine matsayinsa sallallahu alaihi wa sallam fala takunu min mushrikin ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wannan maganganu Ubangiji ne kaɗai yake iya gaya wa manzon Allah irinsu domin ko bawansa ne, bawansa ne, yana ce masa wala taɗo min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kada ka yadda ka bauta wani abu wanda ba Allah ba da mu ake wannan magana mu yake wa wannan magana al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu shi ake wa magana amma da mu ake wala taqu min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk kar ka yadda ka bauta wani abun banza wanda ba zai amfane ka ba ko ka bauta masa wanda ba zai cuce ka ba ko ka ki bauta masa kar ka yi haka fa in fa'alta da za ka yi haka wajen kaddarawa fa innaka idan min zalimina kenan ka cuci kanka domin inna shirka la zulmun azim duk zalunci babu kaman tsafi shine babban zalunci to irin waɗannan maganganu Allah yana ga Allah ne kadai zai faɗa wa annabi wannan magana a zauna lafiya don shi ubangijinsa ne annabi Muhammadu bawansa ne amma ba wani bakin da zai iya faɗin haka in dai ba wajen tilawan alqur'ani ba to irin wannan yakan aku zaka ji Allah ya ce wa sai adamu rabbuhu fa gawe su mace rabbuhu za zaka ji wajen annabawa ƴaƴan annabi yaqubu Allah ubangiji ya ce wa jawala kamisi bidamin kadhib to wayannan irin maganganu banda Allah ba bai iya faɗa mu dai bakin ba zai iya cewa annabawa sun yi ƙarya ba domin dukkan su masu gaskiya ne amma Allah ubangijin su ne kuma ba da bakin da zai ce annabi Adam ya sabi Allah annabin Allah ne masumi ne amma Allah shi ubangijinsa ne zai faɗa masa amma mazamar kai tsalle ka je su mace bai rabbu fata ba ne wa ne ai ko ofis ya haɗa ka da mutum misalin wani babban ofisa ko na soja ko na police wani inspector ya je wo inspection ya dawo ya nuna masa yace haka ake aikin police a garinku haka ake aikin police a garinku ki ranka ne sa ka dakata ina da amsa tun ka ba wuri mutum banza ba kai aiki ba tabi ranka ne sa ina da jami tun ka ba wuri mutum banza ba kai aiki ba to da ya tura shi ya tafi din ya juya sai ya kira wani kurtu kirawo mutum banza sai ka ce ya dawo kurtun ya je mutum banza ana kira zai je sai ya tsara ce ranka da ya sa kwamishina yana magana ko ba haka zai ce ba ofis zai kaɗai haɗa su ba balle Allah shi ya halicci mutanensa shi ya musu komai shi ya ba su wannan darajoji duk ya fifita ta kan kowa da kowa sai ya faɗa musu wata magana wanda take tsakanin ubangiji da bawa sai ya faɗa bayinsa ne to banda Allah ba mu ya faɗa manzon Allah fa in fa'alta fa innaka idan minaz zalimin da kaddarawa za ka aikata wannan to da ka yi zalunci wato kenan duk wanda ya aikata ya yi zalunci inna shirka da zulmun azim wanda duk ya aikata wannan to ya yi zalunci kenan وإن يمسسك الله بخير ف...
بضر فلا كاشف له.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم a kamar yadda muka gaya maka ƙarshen wancan sura da muka huto yanzu ma ƙarshen wannan sura haka za mu gaya maka mun gaya wa duniya matsayinka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi allah hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim to yanzu ma za mu gaya maka haka ya rasulullah babu abin da zai same ka sai abin da muka yi muka yi nufin zai same ka ya rasulullah wa yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya nufe ka da wani abu zai same ka wahala ta shekara goma sha uku ta zaman makka to ba wanda zai yaye wannan wahala ya dawo da kai madina ya hutar da kai sai Allah in ya ga dama lokacin da ya ga dama ikonsa yana cike to kuma haka kowane bawan Allah in Allah ya kawo masa wata wahala ba mu iya ɗauke wannan wahala sai Allah ɗin in yasu suka labi durin fala kashi wala illahu idan Allah ya shafe ka da wani abu na ciwo ko ciwon jiki ko ciwon hali ko talauci ko rashin lafiya ko tsananin wani abu ko damuwa to in Allah ya kawo wannan fa ba mai ɗaukewa sai Allah ɗin to kai lokacin abin da ya dace da kai kai ta roƙon Allah Allah ya yi ɗin don wa ƙara rabuka wa duni astajib lakum ubangijin mu ya ce mu roƙe shi zai amsa mana idan mun damu mun damu ba mu da kowa sai shi mu koma wajensa ya yaye mana idan kuwa ya ba mu jin daɗi nan ko mu ta gode masa wajen suka Allah bi durin falaka shi falahu illahu babu wanda zai yaye maka wata wahalar da Allah in ya shafe ka da ita ba mai yaye ta sai Allah din wa yurka bi khairin idan ko Allah ya nufe ka da wani alheri fa fala radda li fadlihi ba wanda yake da ikon juyar da wannan falala wanda Allah ya baka yace shi bai yadda ba kada wannan falala ka same ta to ba wanda yake da iko ya hana maka samun wannan abu wanda Allah ya rubuta maka ko ko duk duniya gabaki ɗaya sun taru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi ibn Abbas yana bayansa akan dabba yace yaro zan gaya maka wasu kalmomi kar ka manta da su wato idan Allah ya nufe ka da alheri dukkan halitta gabaki ɗaya ba wanda zai hana maka samun alherin nan idan ko ya rubuta maka wani abu wanda zai same ka duk duniya su ce ba su yadda abin ya same ka ba ba wanda zai iya ya hana abin ya same ka Allah ya riga ya hukunta hukuncinsa ya gama wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana samar da alheri wa wanda ya ga cikin bayinsa kuma yana yana ba da wahala a lokacin wahala wa wanda ya ga dama a cikin bayinsa yuzi ban sha mini badi wa washi Allah shine al-ghafuru mai yafe zunubai ar-rahimu mai jin tausayi قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل a nan kuma ya haɗa da annabi din da alƙur'anin da addinin har da Allah gabaki ɗaya ya nuna mutane gaba ɗaya ya ku mutane qad ja'akum al-haqqu min rabbikum haƙiƙa gaskiya ta zo muku daga gaskiya ubangijinku duk Allah shine al-haqqu wa ya'lamun anna Allah huwa al-haqqu mubin ya ku mutane haƙiƙa gaskiya ta zo muku daga gaskiya ubangijinku alqur'ani gaskiya ne wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'akum annabi gaskiya ne wa amanu muzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu addinin islam gaskiya ne wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi yuzhi wa ad-din kulli haka kuma duk abinda Allah bai ce gaskiya ne ba annabi bai ce gaskiya ne ba alqur'ani bai ce gaskiya ne ba musulunci bai ce gaskiya ne ba to abun ƙarya ne ko da duk duniya sun ce gaskiya ne ƙarya ne domin haƙƙudin nan farkon sunayen Allah guda biyu aka haɗa ne aka mai da shi suna ɗaya hayyul qayyum ne aka haɗa hayyun qayyum hayyun qayyum Allah shine hayyu shine qayyum sai aka ɗauko ha na hayyu da qa na qayyum aka haɗa aka ce haqq haqq to ya zama sunan Allah ya zama sunan annabi ya zama sunan alqur'ani ya zama sunan sunan addinin musulunci ya zama kuma kowane abin da ba a shakkan naka ne ka ce wannan haƙƙi na ne haƙƙi na ne da duk abin da ba ka shakkan zama masa gaskiya to shine haƙƙo wato Allah ya yarda ya zama gaskiya annabi ya yarda ya zama gaskiya qur'ani ya yarda ya zama gaskiya musulunci ya yarda ya zama gaskiya tukun yake zama gaskiya amma duk waɗannan ba su yarda gaskiya ne ba duk duniya ta ce gaskiya ne ƙarya take yi ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba ɗaya قد جاءكم الحق من ربكم حقيقة النبي قسكيا يا زومكو للتعليم قسكيا يا زومكو الدين قسكيا يا زومكو من ربكم لك الله أبنجيكم ومن يتدي فإنما يأتي نفسي سورة wanda ya ga dama ya shiryu shi alquran dama ya zo hudan ne zalika alkitabu la raiba hudan lil muttaqin hudan lin nasi hudan wa rahmatan lil mu'minin ya zo ne dan shiriya wanda ya yadda ya karbi alqur'ani ya shiryu da shi yayi wa kansa ne kansa yayi wa wa man yada fa inna ma yadil nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda kuma yaki karban wannan alqur'ani da wannan addini da wannan annabi ya bata fa inna ma yadillu alaiha wannan shi ma ya bata don kansa ne fa ma za ba da alhaqi illa daral kowa ya ki gaskiya bayan kin gaskiya sai bata kamar ni dare fa inna ma nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa ma ana alaikum bi wakil ni manzo ne ma'aiki ne amma iko yana wurin Allah ba a sa ni tilas mai da ku musulmi ba ɗazu ɗazun nan kuna jin Allah yana ce mini afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wato sa mutane su iman tilas wannan aikin Allah ne shi alwakilu din Allah din
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Ah, akwai waɗanda suke suka aiko suna so su karbi dariƙar tijaniya a za a faɗi sharaɗar dariƙar tijaniya duk inda mutumin yake so duk inda yake iyaji ba sai na samu hannunsa na kama ba zan ba shi dariƙar tijaniya in ya karbi sharuɗa sharaɗi na farko in an shiga dariƙan nan ba a bari saboda abu bi adillahi za a hattum ku cika alƙawarin Allah in kun ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazar an yuti Allah falyutihu duk wanda yayi a alwashi wato ya wajabta kansa abinda ba wajibinsa ba to lalle ya zama wajibi a kansa shar'i na na farko kenan an shiga ba a fita na biyu ba hada dariƙar tijaniya da wata dariƙa domin waliyai dukkansu dariƙunsu gaskiya ne amma mata in ta riga ta dau- ta daura aure da miji to sauran mazan duniya duka su haƙura ba matarsu bace wannan mijin nan na yau shi kadai ne mijinta ba kamar lokacin da take bazawara wannan ya kira ta ya bata kuɗi da goro in Allah da za a yi wancan ma ya kira ta ya bata kuɗi da goro in Allah da za a yi dan da aka daura aure magana ta kare tijaniya in ka karba babu sauran karban wata dariƙa sannan kuma ba a hada ta da wata dariƙa kamar yadda ba a hada kindirmo da miya a kwano daya na biyu na uku kenan ba a ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya ziyarar waliyai bara ne mara shi ya ɗauki koko ya bara gidajen masu kuɗi ɗan sarki ba zai ɗauki koko ya shiga gidajen masu kuɗi yana barin abinci ba ya fi haka saboda haka ba a ziyarar waliyai amma muna son su muna gewa masu na hudu shine kulawa da sallah da yinta cikin jama'a in an samu jama'a na biyar girmama iyaye da ya musu biyayya na shida ah, jam'in wazifa in akwai yan uwa masu yi na bakwai jam'in zikirin juma'a akwai yan uwa masu yi na takwas ba a shan taba maganar shan taba idan mutum zai shiga tijjaniya ba a ce masa banda sata banda ƙarya banda neman mata banda bashi da makami banda menene duk ba a faɗa amma ana ce banda shan taba domin waɗancan kaba'ira duka malamai sun yi ittifaqi da haramcinsu amma taba akwai wasu malamai suna cewa shan ki banza barin ki banza wai ba komai a sha taba ba komai ka gama da yawa su karantar da ilimi sai sun kada taba daga bakin sun zubar sannan a zo makaratun ilimi sun ce wai halacce to shehu tijjani ya ji a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taba haramun ne saboda haka yake gaya muridansa su ma su san taba haramun ne kar su zauna cikin masu shakkar haramcin taba a karamar shehu tijjani sai ta bayyana yanzu a duniya duk gidan mai da kaje ba za a ce maka no sata no shan giya no fashi a no smoking duk motar da ka shiga ba za a ce no sata no neman mata a no smoking kuma duk abin da masu sai da giya suna damar sai da giyar su ba wanda zai ce dole doka ta sa dole sai ka faɗi sharrin giya masu karuwanci za su yi karuwancin su ba za a ce ai zai kawo aid zai kawo mai duk ba za ka ba dole ba ne amma mai sai da taba dole sai ya faɗi sharrin ta yanzu saboda ka zama shauti jarar biyar labarin to idan mutum ya haɗa waɗannan sharuɗa na ba shi ɗariƙar shehu tijjani radiyallahu anhu ya tambayi malamai su gaya masa yadda ake lazimi da wazifa wazkur isma rabbika bukratan wa asila lazimi kenan inda suke yaɗe da wazifa kuma ya yi wallina nuzkurullaha zikran kasira wazifa wa sabbi bukratan wa asila lazimi da wazifa فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجاه من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين ذكر الجمعة كوا فإذا قرئت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون duk abun mu a cikin alqur'ani yake kuru kuru mu almajiran malamai ne duk abin da muke yi a cikin qur'anin nan muke samun sa in mun matsa gaba mu samu cikin hadisi ba sai mun je mun je wajen ra'ayoyin malamai ba tukunna Ah, duk wanda ya ji wannan sharadi ya dauka na ba shi da rike shautin jani ya je ne mukaddami ya kama hannunsa ya gaya masa yadda ake yi ya rike masa tambayoyin su sharadin jauhara da sauransu to ni da bai nuna da nafsi man dalla bai nuna da alaiha wa alaikum bakil wattabi yuhi ilayka wasbir hatta yakum Allah wa huwa khairul hakimin wato ubangiji yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wattabi ma yuhi ilayka wasbir kai dai ka isar da aikan Allah duk abin da aka yi maka wayin nan ka isar da shi ka bi da shi yadda yake kai haƙuri da zaman makka da wahaloli hatta ya kuma Allah har lokacin da Allah ya yi hukuncin tashin ka daga garin nan ka kaura ka koma ka yi hijira ka koma a Madina ka yi hakuri hatta ya kuma Allah har lokacin da Allah ya hukuncin tashin ka ya hutar da kai wahalar waɗannan mutane ka koma Madina ka zauna lafiya sallallahu alaihi wa sallam nan ne karshen wannan sura ina tsammani ku da karshen wannan sura ah, za mu aje karatunmu kuma in Allah da sai bari in Allah ya kai mu mun gode wa Allah da ya bamu daman karanta wannan littafi nasa mun gode to mai karɓar musulunci mai karɓar musulunci amsa daga nan yace la ilaha illallah yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ina fatan waɗanda suke kusa da shi sun ji abin da ya faɗa ya amsa wanda suke kusa da shi ai sun ji ku kuna nesa da shi ne ya faɗa ya ya ya amsa to fassaran wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai kasa shine mai komi mai kowa ba da abokin tarayya ka ce ka yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini ka ce ka yadda yanzu ba dan Allah bane bawan Allah ne yadda Allah ya kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai ba mijinta ne yake kera mata danta ba ko yarta haka Allah ya kera wannan babban jinjiri a cikin Maryamu ya sa masa rai daga gare shi yana bawan Allah manzon Allah ruhu daga Allah kalima daga Allah yadda Allah ya Adam ba uwa ba uba haka yayi Hawwa ba uwa haka yayi Isa yana da uwa ba shi da uba Allah shi kadai ne ba da abokin tarayya ba shi da da ya yarda da abin da ya faɗi ya yarda ka ce alhamdulillah shikenan ka zama musulmi komi abin da ya wajaba akan mu ya wajaba akan ka ka je kai wanka koya maka sallah biyar Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji babu cin naman alade babu shan giya mene sunansa na da former name gideon yanzu wani suna kake so wani suna yake so muhammad duka muna muna son muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode wa Allah wannan dai bai da aka ce kulin tazruwin namun tazruwin shi bai saurara ba ya zo ya shiga da aka ce ku saurara me kuke jira ne shi ba jiran komai ya shigo musulunci da muna kiran sauran masu jira din masu zo su shiga gaskiya ta bayyana a fili yau duk duniya ta san annai muhammadu manzon Allah ne qur'ani littafin Allah ne duk wanda bai shiga musulunci ba yanzu dai wani abu ne kawai ya hana shi ko yana jin tsoron gwamnatinsa ko siyasarsa ko kamfaninsa ko danginsa ko manyansa wannan larurori amma ba dai cewa bai san annai muhammadu gaskiya ne ko qur'ani gaskiya ne ba to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kamu lokacin da za mu rufe wannan tafsiri na bana Allah ta ka waɗanda suka taimaka mana da alheri wanda suka taimaka mana wannan tafsiri ya ci nasara Allah ta ka mu da alheri muna gode wa gwamnatin tarayya wanda muka yi amfani da kayanta rediyoyinta da talabijin ɗinta da security da securitinta da 'yan sandanta da dukkan masu kariya mun gode wa gwamnatin tarayya Allah kiyaye mu na kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mun gode wa masu gidan rediyo da masu gidan talabijin wanda suke karban wannan aika na manzon Allah suna isar da shi zuwa duniya Allah ya saka musu da alheri Allah ya taimake su duk wanda ya za cikin wannan harka Allah ya tsaya masa Allah ya taimake shi ya jawa musulmi lokaci yayi mu tsaya mu bi gaskiya gaskiya ta bayyana a fili kada mutum ya rasa abinda Allah ya shirya masa duk musulmi Allah ya shirya masa alheri amma in ya kauce to sai ya fada cikin wani abu wanda ba alherin ba Allah ya kiyaye Amin.
dukkan jama'an mu da suka taimaka mana da nan- wanda suke daga nan garin suke taimaka mana Allah ya Allah ya taimake su ko daga garuruka masu nisa cikin ƙasar nan Allah ya taimake su ko garuruka masu kusa ko mutanen ƙasa ta nesa kan mutanen Chadi a waɗanda suka zo wasu sun zo ma tun muna fara wannan tafsiri namu kamar su Yaqub mutumin a, mutumin Gama kamar Faki Yaqub da Faki Hassan wanda yake mutumin Jamme na Gusau da mutanen Abrikos su Alhassan Gurgutullu da sauran mutanen a, waɗansu muna tare da su mutanen Benin su Wadibbo na Benin na a, Tasi da sauran mutanen da suka zo daga Kamaru su Malam Nuhu a, wajen a, cikin Kamaru can da nisa da Kamarun ta kusa da sauran mutanen Ghana wanda suka zo muke tare da su da sauran mutane dai wanda suka zo daga kasashe wanda suke makautanmu Allah ya saka musu da alheri yadda Allah ka su lafiya Allah mai da su garurukan su lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya kiyaye mana ita Allah ya sa ta zauna lafiya masu mana sharri suna binne mana bam Allah ya karya su Allah ya lalata lamarin su sun masu mugun nufi wa Najeriya Allah ya mare musu da mugun nufin su akan su ya karya su Allah ya sa kasar mu ta bunƙasa addinin mu ya bunƙasa duk masu nufin addinin mu da sharri Allah ya karya su Allah ya sa a zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman malaman mu Allah ya saka shehunan mu da alheri Allah ya saka shehunan mu da alheri musamman shehun mu ni ina ina to muna da shehunai da yawa amma ni in nace shehu shehu na shehu ibrahim kaula shine hujja ta tsakanina da Allah kamar yadda kowane ɗa ya san ubansa ba da wani uba ban da shi zai gaya wa kanin ubansa baba zai gaya wa ubansa baba zai gaya san ubansa baba amma da ya san ubansa to ni dukkan malamai na Allah ya saka musu da alheri dukkan shehunai na Allah ya saka musu da- yau malami na shehu na wanda hujjata tsakanina da Allah shine Shehu Ibrahim Kaula Wani- abun na duk- abun da kuke ganin nan kuna ganin kamar abun mamaki ne kaɗan kenan waɗansu na ganin wai mutum ya zauna ba duba littafi yana tafsiri yana jawo ayoyi na hada da ayoyi da hadisai na hada da hadisai wani abu ne mai wuya. a'a wato ni karami ne daga cikin almajiran Shehu Ibrahim kankani ne ni dan kaɗan ne nan ba wai daga cikin manyan bane shi kuma Shehu Ibrahim almajirin Shehu Tijjani ne. ashe kenan Shehu Tijjani an san ba dama Shehu Ibrahim din ma ga kankanin almajiran su kana ganin kamar akwai wani abu ko balle fa shi Shehu Ibrahim balle manyan almajiransa balle manyan almajiransa balle shi balle Shehu Tijjani radiyallahu anhu to mun gode Allah Allah saka Shehu Ibrahim da alheri Allah saka Shehu Tijjani da alheri Allah saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alheri Ah, mu kuma kowa Allah mai da shi gidansa lafiya kowa Allah mai da shi garinsu lafiya Allah kiyaye mana kasar mu dukkan alherai Allah ya ba mu dukkan shari Allah ya kiyaye mu kamar yadda kuka ji a cikin ah, ah, wani sanarwa da muka bayar cewa kasan nan wasu mutane sun mai da musulunci kayan tirsasawa ba za mu yadda ba nan gaba duk wanda ya yi wa musulunci katsalandan za mu ba shi amsa ko a jaridu ko a rediyo babu wani abu a duniya wanda mutum zai shiga ciki ba yi da garanti hujja daga ma- masanan abin idan mutum likita ne, mai fiɗan mutane to sai yana takardu daga likitoci wanda suke sun yadda likita ɗin ne haka alƙalai haka ƴan sanda haka sojoji haka kowa ya rika cikin wani abu sai yana takardu na masu abin to mutum ba ka takardar sanin qur'ani a wurin masana qur'ani ba ka takardar sanin hadisi a wurin masana hadisi ba ka takardar sanin huru'a a wurin masu huru'a ba ka takardar sanin ma'arifa a wurin masu ma'arifa kawai ka rayu cikin bokonka ka je kai aikin ka ko aikin soja ko aikin dan sanda ko kai aikin gwamnati na administration ka ka shiga siyasa wata ke ta karye ka dawo ka ce malamai ba san addini ba yau ku ne shugabannin addini kuna turanci ba za mu yadda ba ku je dai ku yi turancin ku amma duk abin da kuka faɗa saba musulunci za mu faɗa amsa dan ba hanyar ku bane ba hanyar ku bane yadda gwamnati in suna taro ba mai musu katsalanda ministoci haka yan sanda haka sojoji haka amma malamai yanzu an zubar da su wai ba su yi addini ba yan boko su ne za su yi ta- turanci wai su ne suka yi addini to nan gaba mun kawo wata majalisa mai karfi sakataren mu yana aiki majalisa ce ta malamai zalla ta fatawa to duk abin da yake duk abin da yake na musulunci in wani ya faɗa bai dace da musulunci ba zai ga mun masa raddi mu faɗi sunansa da wurin da ya faɗi maganar mu faɗi aya da hadisi mu nuna wa muta- mutanen duniya don kar aika musulunci na foje musulunci na siyasa Ta- hakimai Allah saka muku da alheri yan sanda Allah ya saka muku da alheri Amin.
yan agaji Allah ya saka muku da alheri Amin.
duk waɗanda suka taimaka mana cikin wannan lamari malamai mukaddamai limamai Allah ya saka muku da alheri Amin.
masu kuɗi masu taimakawa Allah ya saka muku da alheri masu Amin.
taimakawa da ra'ayinsu Allah ya saka muku da alheri Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye Amin.
kasar mu Allah ya kiyaye addinin mu Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maimaita mana Allah Amin.
maimaita mana Allah Amin.
maimaita mana Amin.
Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya kiyaye al'umma manzo Allah duk gaba ke da duk inda kuke Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka Amin.
aiko suna neman addu'a wurin mu Allah ya biya musu bukatun su Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ba mu alherin duniya da lahira Amin.
Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin فاتحة صلاة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم آمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد آمين.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين آمين.
فاتحة ما سوى من تجديد أن جدد ربنا.
ما سوى من تجديد أن جدد